الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد muna ƙara jaddar godiya ga Allah subhanahu wataala a wannan yammaci na Lahadi daren Litini yau muna 21 ga watan Rabiul Akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na da shekara 1445 a kidan miladiya yau muna 5 ga watan 11 shekara ta 2023 mun dawo a wannan jami' na sayyidina Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu domin ci gaba da karatun wannan littafi mufsidatul qulub idan 'yan uwa ba su manta ba a sati da ya gabata mun karkar bayani akan fa'idojin da ake samu idan an saba musan zuciya mala ya kawo fa'idoji guda shida fa'ida ta farko akan dace da aljannan Allah subhanahu wataala wanda ita muke fata Allah ka datar da mu fa'ida ta biyu akan tsira daga firgici da razani da tashin hankali na filin tashin alkiyama abu na uku wanda ya saba musan zuciyarsa zai samu ɗaukaka da matsayi da daraja a duniya abu na hudu mutum yakan zama mai ƙarfin gwiwa mai ƙarfin hali idan ya zama ya saba musan zuciyarsa abu na biyar mutum yakan samu lafiyan gangan jiki ma abu na shida Allah yakan tsara mutum daga bala'o'i na duniya to inda yau zamu tashi gaba na kusa da ƙarshe a wannan wato cuta ta san zuciya mala ce ilajul hawa magani na san zuciya da haka yanzu an gama maka bayani akan san zuciya da irin cutar wanda take yi da irin darajojin da ake samu in an saba mata to ga yadda zaka bi ka magance kanka idan Allah ya jarabce ka da cutan san zuciya alhamdulillah dai yanzu kowa ya gane me ake nufi da san zuciya kuma ya gane hadarin sa ya gane irin naƙasa da yake jawo ma bawa a rayuwar shi da duniya da kuma addini to yanzu in ka auna kanka a sikeli zaka iya tantance ababin san zuciya maki nawa zaka ba kanka don yanzu kowa zai iya auna kansa in kai la'akari da irin karatuttukan da muka yi a baya za ka fahimci cewa tabbas rayuwa na son zuciya yi yawa rayuwa ta ina da ƙarancin son zuciya da haka kowa zai iya aje kansa musamman idan ba wani ne aka ce ya zo ya maka hisabi ba kai da zuciyan kai an taqumu lillahi masana wa furada thumma tatafakkaru ko kai da zuciyarka ko kai da wani abokinka makusanci in za ku tattauna ko za ka tattauna da zuciyarka za ka iya aje zuciyarka a matsayin yanzu son zuciyar da kake yi ya kai kashi talatin cikin ɗari ya kai kashi arba'in cikin ɗari wani ma zai iya ganowa cewa ni rayuwa ta gaba ke ɗaya kashi casa'in cikin ɗari duk cikin son zuciya da son rai niki to yanzu in ka gane wannan cutan ya za ka yi ka magance ma kanka wannan cutan domin Allah ya taimake ka ka warke bismillah to shine ma yake cewa ilajul hawa maganin san zuciya yace man waqa'a fil hawa yahtaju ila turqin li ilaji nafsihi min hawaha yace duk wanda ya fada cikin san zuciya to yana da bukatun ya dan bi ya bi wadansu hanyoyi wanda zai magance ma kansa wannan cuta na san zuciya la'alla Allah an yarhamahu ana fatan idan ya bi waɗannan hanyoyi da zai magance ma kanshi san zuciya to ana fatan Allah ya rahamshe shi wa yalhaquhu bis salihin Allah ya sadar da shi ya riskar da shi da mutanen kirki wa min ahammil alwatin nafi'a fi ilajil hawa daga cikin mafi mahimmancin magunguna masu amfani gurin magance bin san zuciya yace awwalan abu na farko ar-ruju'u ila Allah azza wa jalla shine kamai ka koma ga Allah subhanahu wataala wa du'a'uhu azza wa jal kai ta addu'a wurin Allah subhanahu wataala an yaqiyahu sharra hadhihi al-ahwa ka roki Allah ya tsare ka daga sharrin waɗannan soye-soyen zukata to kaji abu na farko kenan mutun ya koma ga Allah ya marerece ma Allah ya fake a wurin Allah subhanahu wataala a lokutan da ake karban addu'a da lokutan da yake jin zuciyan shi ta koma zuwa ga Allah a wannan lokaci ka daga hannu kai ta addu'a ko ka kofa goshinka a ƙasa kai ta addu'an Allah ya tsare ka daga wannan cuta ta son zuciya kamar yadda kake addu'a Allah ya baka kuɗi kake addu'a Allah ya raba ka da talauci, Allah ya raba ka da yunwa, Allah ya raba ka da fitina, to haka nan za ka koma kai ta addu'a, ya Allah ka raba ni da jin son zuciya, ya Allah ka warkar da ni daga cutar son zuciya. Duk wata gaba da ka samu wacce ake karɓan addu'a, to yi amfani da dama kai wuf ka roƙi Allah ya raba ka da son zuciya. Idan lokuta ne, akwai lokuta mabambanta wanda ya zo cewa ana karɓan addu'a. Idan zamunna ne akwai zamunna waɗanda suka zo cewa ana karɓan addu'a idan wurare ne akwai wurare da shari'a ta zo da su cewa ana karɓan addu'a ɗauka kamar a ce wurare a ce yanzu ka je makka ka je ka rungumi ɗakin ka'aba multazam wurin da ake kiran shi multazam tsakankanin ƙofar ɗakin ka'aba zuwa ƙarshen wannan rukunin inda Hajar al-Aswad yake wuri ne wanda in an rungume shi an yi addu'a Allah na karɓan addu'a a wurin ko kuma yayin da mutum ya hau dutsen Safa ko ya hau dutsen Marwa lokacin da zai fuskanto ɗakin Ka'aba kaga duka waɗannan waɗansu wurare ne wanda shari'a ta tabbatar da ana karɓan addu'a to idan ka je irin wannan gurin kai addu'a ko kuma kila zamunna a ce maka lokacin azumin watan Ramadan kaga wani zamani ne na musamman ana karban addu'a lokacin da kake azumi kaga ana karban addu'a lokacin da kake cikin halin tafiya lailatul qadari dukkan zamunna ne ire-iren waɗannan abubuwan to akwai kuma waɗansu lokuta sanannu cewa ana karban addu'a irin sulusun dare na ƙarshe wanda idan ka tashi a wannan lokaci musamman ka ƙara da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim annabi yace duk addu'an da kai sai Allah ya karba haka nan duk ibadan da kai sai Allah ya karba to idan kai dace da irin waɗannan lokuta ko zamanna ko waɗannan bigire da ake karban addu'a to a lokacin nan kai amfani da dama ka roki Allah subhanahu wataala ya tsare ka daga cuta na bin san zuciya malai ce wa qad kana hadha da abun nabi sallallahu alaihi wa sallama was salaf salih yace wannan shine tadan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma magabata na kwarai sukan ta addu'a Allah subhanahu wataala ya tsare su daga cuta na san zuciya da kuma irin abin da take haifarwa malai ce fa an qutbata bin malik al-tha'labi kenan radiyallahu radiyallahu anhu qala daga wannan babban sahabi Qutbatu bin Malik yake cewa kana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yaqulu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin wannan addu'a yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i ya Allah shine Allahumma ya Allah inni a'udhu bika lallani ina roƙonka tsare ni min munkaratil akhlaq daga miyagun ɗabi'u wal a'man da miyagun halaye wal ahwa da miyagun son zuciya waɗannan abubuwa guda uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawan addu'a ga Allah ya tsare shi daga waɗannan Allah ya tsare shi daga miyagun ɗabi'u mummunan ɗabi'a dama kamar yadda muka sani aka ce almunkar in aka ce almunkar shine abin da shari'a ta musun shi ta ga aibin shi ta bata shi hankali nagartacce yayi musun shebata shi ila an gani shine ake kira almunkar to sai kana roƙon Allah ya tsare ka min munkaratil akhlaq daga ɗabi'u munana wanda shari'a ta yi musun su nagartaccen hankali ma yayi musun su akwai ɗabi'u waɗanda yake shari'a ce Allah wadi da su musamman anan da yake ya kawo al'aman to sai ka ɗauki al-akhlaq a matsayin ɗabi'u irin na ciki waɗanda yake a ciki suke sai in ka tasirantu da su ne sai su fito sare al'amal kuma sai kasance aikace aikace na zahiri wanda idanuwan mutane ma yana iya gani kaga akwai cuta ta rowa tana daga cikin al-akhlaq munkaratul akhlaq akwai cuta na kyashi wani yana nan yana da kyashi in yaga an yi ma wani kyauta wani har hawaye yake yi wannan akan same shi ko a cikin mata idan wata ta ga mijinta yana ɗasawa da kishiyanta wata har ciwo tana yi munkaratul akhlaq ne wannan domin ɗabi'an hasada ce kamar yadda nakan yi bayani cewa irin waɗannan ɗabi'un na kishi galibi wanda mata ke yi hasada ce hasada ce nau'o'i ne daga cikin nau'o'in hasada to kaga hasada ɗabi'u ne na ciki ƙyashi ɗabi'u ne na ciki girman kai ɗabi'u ne na ciki ire-iren waɗannan ɗabi'un ɗabi'u ne na ciki akwai wanda zaka ga shi ya ƙi jinin ya ga wani da wani suna ɗasawa ɗabi'u ne na cikin zuciya akwai kuma mutumin da yake yanzu idan ya san wani babban mutum ko wani mutum mai kuɗi ko wani mutum mai matsayi to baya fatan wani ya san shi bayan shi cuta ce cikin zuciya sai kamun wani kamun wani taskan shi ne yana son ya kiyaye idan ya ga zaka kusanci wanda ya sani sai ya taba bakere yana ma iya bata ka kaga wannan cuta ce ta cikin zuciya to duk yana cikin munkaratul akhlaq to kana roƙon Allah duk wata cuta wacce take mummuna wacce take a cikin jikin mutum take to Allah ya tsare ka daga gare ta wal a'mal da miyagun aikace aikace duk aikin da kai mutane su ce wallahi baka kyauta ba waɗansu su ce Allah ya isa waɗansu ce mun bar ma Allah duk ire-iren waɗannan ɗabi'un kana roƙon Allah ya tsare ka daga gare su kwace saboda kana da ƙarfi bari ka danna wani ka kwata ko kuma fin ƙarfi ai kai ne mai gida bari kai ma matan ka fin ƙarfi duk abin da zaki yi ki je ki saboda kai ka ƙarfa ne kaga wannan munkaratul a'mal kenan ko kuma irin zage-zage ko giba duk munkaratul a'mal ne ko ƙarya duk munkaratul a'mal ne ire-iren waɗannan ɗabi'un wanda za a yi ko da harshe ko da gababba to kana roƙon Allah ya tsare ka daga gare su wal ahwa da kuma miyagun son zuciya idan ba ku manta da karatuttukan mu a baya ba malam kuma zai ƙara bayani ina jin kusan shine gaban ƙarshe daga nan sai a karkare wannan bayani akan son zuciya son zuciyan ai akwai son zuciya mai kyau akwai son zuciya mare kyau ko ba gane ba kamar yanzu duk wanda kaga ya ci abinci ai hawa ce zuciyan shi ne ta karkata ta so wannan abincin ya ci kuma duk gashi muna son cin abinci kaji wani ya so ya ce maka ni ina son tuwo ba na son kaza wani ya ce maka ina son kunu ba na son kaza to ai duk son zuciya ne kaga wannan ba mai aibi bane ai in dai ba abin da kake son haramun bane to kaga son zuciyan akwai mai kyau akwai mare kyau wanda ya so abin da Allah ke so har shi ma ya bi son zuciyan shi to kaga wannan lokacin ba za a ce ya saba ba to shi yasa anan sai ya kawo munkaratul ahwa miyagun son zuciya kenan son zuciyanka ba komi ne kake roƙon Allah ya tsare ka daga son zuciyanka ba idan Allah ya tsare ka daga son zuciyanka kenan ba za ka sha'awanci abinci ba ba za ka sha'awanci ruwa ba ba za ka sha'awanci tufafi iri kaza ba ba za ka sha'awanci gida ba ba za ka sha'awanci iyalinka ba ba za ka sha'awanci kaza ba ka kuma ai ba shi ake nufi ba to shi yasa sai annabi ya kawo munkaratul ahwa cikin nau'o'in ababen da rai ke so to mummunan wanda ba zai jawo maka fa'ida ba a duniya ko a lahira ba kuma zai jawo ma wani ka fa'ida a duniya ko a lahira ba ba zai tunkuɗe maka sharri a duniya ko a duniya ko a lahira ba kuma zai tunkuɗe mu waninka ba wannan duk san ran da ta zama haka to ita ce munkaratul ahwa to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yin wannan addu'a to kaga yana da kyau mu ma mu haddace mu rika yin ta cikin addu'o'in da muke yau da kullum Allahumma inni a'udhu bika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i وقال عمر بن عبد العزيز لخالد بن صفوان عمر بن عبد العزيز يتشي ما خالد بن صفوان wani babban malami ne kaga shi Umar bin Abdul Aziz sarki ne babban sarki ne adalci har ma malamai sukan ce mishi wai shine na biyar daga cikin khulafa'ur rashidun in ka ce Abubakar Umar Uthman Aliyu to ka ce kuma Umar bin Abdul Aziz jikan sayyidina Umar ne jikan sayyidina Umar ne amma a tarihin duniya in ka tsama sahabbai to ka samu mutum mai adalci wanda ya tsaye da gaskiya da adalci a cikin mulki ya sanya tsoron Allah da taka tsantsan to ba za ka sami irin Umar bin Abdul Aziz ba to shine yake ce ma Khalid bin Safwan yace izni wa aujas kai mun wa'azi mai mulki ya je gaban babban malami sai ka ce ala gafarta malan aimin wa'azi amma sai ya gaya mishi irin wa'azin da yake so wa aujas ka yi shi a taƙaitan taƙaitawa kar ka ce to zan maka wa'azi amma kai minti arba'in sarki ba shi da wannan lokacin da zai minti arba'in yana sauraron kana ta mishi wa'azi sai ma ya manta yana cikin sauraron wa'azin ka ma ƙila yana iya tunawa da wata matsala ta faru a wani guri ya ce maka to zauna nan ina zuwa ya manta da kai kenan to kai mishi wa'azi amma a takaicen takaitawa haka ake ma masu mulki haka ake ma masu mulki wa'azi karka ce sai kai musu ai za ka yi musu mai zafin sai kai awa da a'a samu takaitattun kalmomi wanda sako zai isa sai sa wannan yana da kyau masu da'awa su gane irin wannan wuri yanayi da wuri da yanayi kamawa suke yi akwai lokacin da yake minti uku kawai kake da ita to in kai ka saba da tsawaita bayani sai kai an baka minti ashirin sannan kake iya isar da saƙonka to yanzu minti uku ne kawai muke da bukata ga shugaban ƙasa yanzu minti uku kawai yake da ita ka gaya mishi kalmomin gaskiya ko ga gwamna ya zo za a gaya mishi kalmomin gaskiya amma minti uku kawai ake da shi to kai kuma sai ka yi minti ashirin sannan kake iya isar da saƙo kaga kafin ma ka gama mukaddima ma lokaci yayi akwai wanda zai je a ce to gashi nan excellency yana jira a dan gaya mishi abin da za a gaya mishi sai ya fara sai ya yi innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'u sai ya kai ƙarshe ka ja da yawa kawai bismillah wa alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah ci gaba da isar da sakonka in kana da lokaci sai kai wancan amma yanzu in baka da lokaci fa kila kana gama sai a ce to excellency ya gode ya ji addu'o'i da abin nan kai ko nan koyi kana shimfiɗa ne kana mukaddima to kaga ba dabara bace to haka ake isar da sako to shine yake cewa kai min wa'azi kuma ka takaita fa qala sai shi Khalid bin Safwan sai ya ce ya amirul ya amiral mu'minin yace ya kai sarkin musulmi inna aqwaman gharrahum saturullahi yace akwai waɗansu mutane sutura da rufin asirin da Allah ya musu sai ya ruɗe su suna saban Allah suna laifuffuka amma dai Allah ya suturta su sai wannan ya ruɗe su wa fatanahum husnul sana'i sai Allah ya rufa musu asiri mutane ba san aibobin su ba duk wanda zai bude baki akan su sai ta yabo amma sun san suna da aibi sun san suna da naƙasu amma Allah ya musu tagomashi ya rufe ba a sani ba don haka da inda suka wuce ka ai malam wani ai kai mutumin kirki ne ka malam wani ai kai na Allah ne ka malam wani ka rika mana addu'a ana nan ana ganin kamar wani kai na Allah ne kai kuma ka san irin zunubin ka sai ya ce to wala yaghlibanna jahlu ghayrika bika ilmaka da nafsika yace to kai abin da nake so ka kiyaye anin shine kada ka yarda ka ruɗu da jahiltan da mutane suka yi a kanka da kai abin da ka sani a kan kanka. Nin kawai kaji mutane suna ta yabanka, kar ka ruɗu da wannan, kai tsakaninka da Allah ka san irin aibobanka, ka san irin na ƙasanka. Da ka kaji mutane suna ta yabanka, ai duk inda ka je, kai an cewa na aikai mutumin kirki ne, kai aiwa na ina ƙaunanka, aiwa na kaza, ka ce to ai ma duk mutane abin kirki suke faɗi a kaina. to kar ka mance mahaliccin mutane ya san ka ya san mutanen ya san ba su san aibobanka ba ne din ya rufa maka asiri to kar ka ɗauka tun da an rufa maka asiri yanzu mutane suna yabanka shi kenan har a wurin Allah yabo kake da shi ba abin yabo ba ne ka zauna ne ka kalli kanka kai wani kai kuma kanka kiyamul layli wannan yaban da mutane suke maka in fa a wurin Allah ba haka yake ba fa ba zai amfane ka a wurin Allah ba zauna kawai ka nisanci wannan bannan ka daidaita da Allah sai ya kasance ko mutane sun gane sun yaba ko ba su gane sun yaba ba kai dai ka daidaita da Allah kila kun gane wannan magana ta hikima fala yaghlibanna jahlu ghayrika bika ilmaka bi nafsika kar ka yadda jahilcin da mutane suke da shi a kanka ba su san aibobanka ba to kada ka yadda wannan ya rinjayi ilimin da kai kake da shi a kan kanka kai ka san kanka sai ya ce a'azana Allahu wa iyyaka Allah ya tsare mu ya kuma tsare ka an nakuna bi sitri maghrurina mu ruɗe da irin rufa asirin da Allah ya mana da ni da mu da kai shugaba Allah ya tsare mu kada mu ruɗe da irin rufin asirin da Allah ya mana mutane ba sa gano aiboban mu sai mai ta ruɗuwa muna ganin to ai shikenan ai ma mun fi kowa kenan ma tunda mutane ba su faɗin aibin mu sai dai su yi ta yaban mu to ai mun san kanmu wa bi sana'in nas masrurina mu roƙi Allah ya tsare mu kada mu ta farin ciki da yaban da mutane suke mana in mutane sun yabe ka sai kai ta washe baki kana ne to ai ana ta yabo na ana ta yabo na wata cuta wacce mafi yawan mu ba ma santa duk wanda aka yaba sai ga yana dariya amma ana zuwa aka dan yi maka gyara ko aka zarge ka sai ga ka harzuka kuma ka cancanci a zarge ka kana da ababen zargi fa da yawa kana da ababen zargi da yawa amma aka zo aka zarge ka sai ka ji ba ka so abin ban al'ajabi ko liman yanzu da zaka samu liman ka ce liman gaskiya kana tsawaita mana sallah samun limamin da zai karba yana da wahala kuma sai ya tsaye ta jayayya to menene kaza menene kaza menene kaza kila kun gane abin da nake nufi wani abu ne dai mai sauki kawai yanzu to a tsaya a duba in kana tsawaitawan kawai rage kun gane rage in kana tsawaitawa in kuma shi wancan shine bai reni imanin shi ba to shi kuma wannan daban to amma wani ba zai karbi wannan ba wani ba zai karbi wannan ba duk da yake in bai karbi wannan kai tsaye ba yana da magabaci radiyallahu ta'ala an mu'adh bin jabal Allah ka yarda da mu'adh bin jabal shugaban majalisar malamai na duniya da kiyama haka manzon Allah ce in an tashi alkiyama mu'adh bin jabal shine a gaba shine a alamun nas bil halal wal haram haka annabi ya bashi wannan taken amma fa shi ma bai fahimci wannan cikin sauki ba akwai matashi Salim daga Banu Salim ko Banu Sulaim yana ya ce mu annabi sallallahu alaihi wasallam muna zuwa aikin karfi ne kaman faskare ko irin wannan aikin yace in mun dawo da isha'i sai Mu'adh bin Jabal shi kuma ya zo gurin ka yi sallah kuma sallah annabi sallallahu alaihi ba wai irin karfe 7 da kwata din ake ba can gurin 10 ne zuwa 11 yace to Mu'adh ya zauna a gurin ka yi sallar isha'i mu kuma mun dawo muna ta jiran shi ya shiga sallah ya fara sallah ya gama wala dallin kawai sai ya dauko alif lam min zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin to shi matashin da yake shi mai imani ne sai a a to Mu'adh ila aya hamsin zai yi hamsin fa aya hamsin ma'adu bin jabal ya wuce ya ce to ila aya ɗari zai yi ya wuce aya ɗarin aka wuce can so ta ba'u mata tular shafin duk an wuce su a raka a ɗaya kai da wannan matashi ya ga gonogo kawai sai ya ja da baya kawai sai ya cika sallan shi kawai ya sallama ya fita abin shi Allah ya ji kan wannan saurayi da ya kawo mana abin da muka samu hukunce-hukunce masu daɗi masu sauƙi ana gamawa ka san mutane duk inda kake da su sai ka samu ƴan gaza gani ana gama sallah wani ya je gaisa da liman liman ina gajiya lafiya kai liman me ke tsakaninka da da da da Salim ne yace me ya faru yace ai kana cikin sallah ya yanke sallar shi ya tafi abin shi mu'adh bin jabal yace na faƙa ya zama munafiki ana tashi sai aka je aka ga mu matashi kaji ma'aza ya ce kai munafiki ne yace ni ne munafikin kuma ya ce zai je ga ma annabi yace Allah kai mu gobe mu hada gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam da aka je Mu'az bin Jabal ya shigar da ƙara aka ce kai matashi ina bayanin kai ka wancan bayanin da na kawo annabi yace afattanun anta ya Mu'az kai ma'az kana neman ka rika tada husuma ne sai annabi bai zargi yaron nan ba ba wani aiki da yaron yayi wanda annabi ya zarga kila kun gane masalan da kyau amma sai ya zargi mu'az cewa in zaka yi mutane sallah ka takaita kai kaza kai kaza kai kaza amma fa zaka cika karatu zaka cika ruku'u zaka cika sujada da duka zikirorin cikin sallah zaka cika su amma kai sallan ka gurgurda yanda mutane za su iya dauka kar su gama suna guna guni a ce ka dauko zaka yi mutane sallan isha'i yanzu ka ce zaka yi aya 100 a bakara to ko sallan tarawihi tahajjud ma yana wuce hakan ne sallan tahajjud dai na Ramadana da muke yi cikin imani sosai sai bai wuce haka to irin wannan kenan to wai ina son in nuna maka ne cewa akwai wanda in kai mishi gyara ka ce ka tsawaita kuma ya tsawaita ba zai gane ba kila shi yana da kuce a cikin jikin shi yana jin lafiya yana jin kaifin hadda to kai la'akari da akwai dattijo mana wanda bai rike fitsari da yawa bai rike fitsari misali akwai mai lalura kai ma kila ran da ciwo ya kama ka ka zo kai sallah a zaune to ka rika kana lissafi kila fa a baya na akwai wanda yake zaka yana nan a zaune zai sallar nan kaga sai ka dan takaita sallah akwai lokuta masu daɗi irin bayan irin da asubahi kaga sallan shi sai shari'a ta ce dan yi tsawo kila an gane kaga babu rana an huta an yi waye an yi waye irin wannan abubuwa to abin da nake so in nuna anan shine mutane da yawa in ka yabe su sai su ta dariya sai su kaunace ka amma in ka zargi mutum sai ya zara takobin shi ka zama abokin fada dan mene zaka zarge shi to abin da zaka samu zuciyanka shine in an yabe ka in an zage ka ka dauka duk abu ɗaya ne duk abu ɗaya ne ɗayan biyu ne in an zarge ka akan gaskiya ne sai ka gyara kar ka ce wallahi tun da ya zarge ni ma to ba za a yi ba ka cuci kanka ka gyara kawai in kuma an zarge ka ba akan gaskiya bane ba zai cutar da kai a gaban Allah ba kuma ba wanda Allah ya taba bata mishi suna da laifin da bai yi ba ko sharri da kazafi aka yi maka sai Allah ya kawo abin da zai wanke ka ba lalai lalai yanzu yanzu ba amma sai an zo gobe ana Allah ya ji kanwa ne ila kun gani kamar misali yanzu kaga ai mukan yi ta'addu'a na alkhairi ga ga gwamnatin Rufa'i mukan ce Allah ji kanwa Nasir Rufa'i ba dan ya mutu ba me yasa saboda waɗansu aikace-aikace na addini da ya mana a jihar nan ya hana kafirci da fasikanci abin nan sakewa a cikin jihar. Ƙila kun gane da kyau, yanzu ga shi mun zo muna ta mishi addu'a ta alkhairi. Amma ƙila a wancan lokacin waɗansu da yawa ba su gane ba. Waɗansu ba su gane ba. So duk abin da kai ba lale ne wannan take kawai ya bayyana ba, amma dai ana nan ana nan Allah ba zai taɓa ɓata maka suna da laifin da baka yi ba. yanzu yau a zo a yi maka ƙazafi a ce kai zina duk gari ta ɗauka wane ya zina wane ya zina ai wane ne ya mawanci ciki wallahi tallahi Allah ba zai bar wannan magana har zuwa tashin kiyama ba sai Allah ya kubutar da kai ko da ko baka da rai ne sai al'umma ta gane gaskiyanka da irin zaluncin da aka yi maka sai sun koma suna maka addu'a ta alkhairi a ce wai amma an yi maka ƙazafi an maka sharri haka aka rayu haka aka mutu a kai kuma sunanka ya ɓaci da wannan a sunan Allah Allah baya wannan wala ayi hal yace to Allah ya tsare mu daga mu rika farin ciki da irin yaban da mutane suka suke mana wa amma ftaradallahu alaina mutakhallifina wa muqassirina Allah ka tsare mu daga duk abin da Allah ya farlanta mana mu rika komawa bayan muna samun naqasu a ciki Allah ka tsare mu daga wannan wa ilal ahwa'i ma'ilina Allah ka tsare mu daga bin karkata zuwa ga son zuciya lokacin da ya mishi wancan yar takaitacciyar faɗakarwa yi waɗannan addu'o'i fa baka ce Umar bin Abdul Aziz ya fashe da kuka thumma qala sannan sai ce a'adana Allah wa iyyaka min ittiba'il hawa da ni daga duk Allah ya tsare mu daga jin son zuciya wannan haka magabata suke wa kana Ibrahimu Taymi yad'u Ibrahimu Taymi cikin manya-manyan jigajigan malaman tabi'ai yana addu'a waya kulena cewa اللهم عصمني بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من اختلاف من اختلاف في الحق يا الله كتسريني يا الله كي أنفعني دا لتابنك دا سنة النبنك كتسريني دا قصابة مغسكيا duk abin da yake zai kai ga saban saba ma gaskiya to ya Allah ina fakewa da Qur'ani da sunnanka da sunnan annabinka ya Allah kai amfani da wannan ka tsare ni daga yin saba ma abin da yake shine gaskiya wa min ittiba'il hawa bighairi hudan mink ya Allah ka tsare ni daga bin son zuciya ba tare da wata shari'a daga gare ka ba akwai son zuciyar da shari'an Allah ne ce ya da kai kamar yadda muka ba da misalai kana sha'awan tufafi iri kaza kana sha'awan abinci iri kaza in dai ba haramun bane kaga wannan akwai hudan min Allah Allah ne ya halasta maka ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka sanya tufafi mai kyau ba tare kai almubazzaranci ba to amma duk wani san zuciya wanda yake babu haske daga Allah to ya Allah ka tsare ni daga irin wannan san zuciya wa min sabilid dalal ya Allah ka tsare ni daga bin tafarkin bata wa min shubahatil umum ya Allah duk wani al'amari da yake akwai shubaha mun yi bayani akan shubaha in ba ku manta ba kafin fara wannan karatun shubaha shine wato waɗansu abubuwa masu kama da dalilai amma ba dalilai ba ne waɗanda za su kange ka daga gaskiya sun yi kama da dalilai amma ba dalilai ba ne ko da ya kasance an juyar da ma'anar ko ya kasance an faɗaɗa ko an ƙuntata ko an zurfafa ko an taƙaita don haka wannan abin ba zai shiga cikin wancan aikin hukunci ba amma sai aka fa hujja da shi sai ya ɗauko maka cewa to ai zikiri a tare ai ta zikiri ana lazimi ana zikiri ana rangaji ana waye sai a ce maka ai bautan Allah ne ga nan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kathira ya ku masu imani ku ambaci Allah ambato me wato ga zikirin mu nayi a kila wancin abun ku ne kuka sami shi sunan zikiri amma ba kuma a gurin Allah shine zikirin da ake nufi ba to kaga yayi kama da dalili amma ko ba dalili ne akan wannan abin ba ko kuma kila an faɗaɗa dalilin shi ko ita kuma shari'a ta zo da shi a tsoke to irin wannan shine ma'anar shubha sai a zo da wani abu wanda yake kama da dalili amma ba dalili bane sai a kafa hujja da shi akan wata banna wanda shari'ar musulunci kuma ta yaki wannan bannan sai ta hana gane gaskiya to ta zama shubha kenan to shine yake cewa ya Allah ka tsare ni daga shubuhuhi a cikin al'amura duk al'amarin da zai taso ya sa a kasa gane gaskiya to ya Allah ka tsare ni daga gare shi wa min az-zayg ya Allah ka tsare ni daga zaniya wal labsi ko wal lubsi da rikicewan abubuwa su rikice maka gaskiya ta boyi maka wal khusumati ya Allah ka tsare ni daga fada cikin khusuma khusuma shine a cikin malaman aqida suke kiran shi suke kiran shi al-mira'u ko kuma al-khusumat ko al-jidal ai ta jayayya malamai magabata ba sa wannan gaskiya ɗaya ce kawai in mutum ya faɗi gaskiya sai ya ja baki shi akwai kuma inda sukan taso a jayayya irin khawarij a ɗauko wancan ayin ƙur'ani a rushe wancan ayin da ita a ɗauko wancan ayin a rushe wancan hadisin a ɗauko wancan hadisin a rushe wannan hadisin da shi magabata ba sa wannan shi yasa cikin hadisi ya kira cewa aljidal fil qur'ani kufrun jayayya da jidali a cikin qur'ani kafirci ne wato karamin kafirci babban zunubi ne wannan wannan ya kawo aya shi ma wannan ya kawo nashi ruguje wancan wannan ya kawo to irin wannan banna ne to shine yake roƙon Allah subhanahu wataala wannan tadan yan bid'a ne a zauna ai ta kusuma su masu gaskiya in suka faɗi gaskiya suka sai su ja baki shi shi ya rage naka kuma to shine abin da shi malin ya kawo abu na biyu saniya ne ce abu na biyu mal'il qalbi bima yudaddu hawa cikin ababen da za su taimaka maka ka magance cutan son zuciya a tare da kai ya ce ka cika zuciyanka da abin da ke kishiyantan son zuciya saboda ai tun a baya can farko-farko mun yi bayani akan son zuciya me kishiyan son zuciya ban sani ba ko za ku iya tunawa me kishiyan son zuciya mun yi bayanin nan na yawa ɗaya kenan adalci na daga cikin kishiyoyin son zuciya akwai kuma wani abin da muka faɗi shi ma a wancan lokaci san Allah da manzansa ka gani san Allah da manzansa shi ma kishiyar son zuciya ne to idan ka riƙe wannan kawai kai matsalan ita ce me Allah ke so me manzan Allah ke so shikenan to ba san zuciya a tare da kai ke menene in an yi adalci an yi adalci ko da ko makiyanka ne zai amfana da wannan adalcin shi kenan to kaga wannan shine kishin san zuciya to ka cika zuciyanka da wannan shine ma lai ce wa zalika bimal'ihi bi mahabbatillahi azza wa jalla wal qurb minhu shine ka cika zuciyanka da san Allah mai girma da buwaya da kuma yin aikin da zai kusantar da kai zuwa ga Allah duk abin da ka san akwai kusancin Allah a ciki to kar ka rena kai shine zaka ji a wani guri a ce maka ku kare kanku daga wuta ko da tsagin dabino tsagin dabino fa kai yanzu ba ma tsagin dabino ba dabino guda ɗaya ma ka ɗauke shi wani abu to in kasancewa akwai kusancin Allah a cikin kai kyauta da abin da yake tsagin dabino ko abin da ya kasa da haka to kai karkare na ko kuma an tufriga ina aka fi abin nan daluka fi ina il mustasqi kana da ruwa ne dan wannan ruwan da kake da shi wani yana nema bashi karkare na kai duk baka da wannan to kawai ka saki fuska ga musulmi kun gaisa da musulmi ya ga fuskanka cikin annuri wanda kana da fuskan shanu irin yadda Hausa suke cewa fuskan shanu ka yaƙi zuciyanka ka canza ta kakka zama duk an gaisa da kai assalamu alaikum alaikum assalam in an magana malam wani lafiya a ni fa haka nake to ka canza mana misali wani haka nake ka canza kawai ba wani magana haka kake ai shine aikin imani jiya ba haka kake ba amma yau imani ya sa ka canza haka ake so ai annabi ya ce ka gamu da ɗan uwanka musulmi ka saki fuska lada Allah zai rubuta maka har a wani hadisi yana cewa ma ko da baka da abin da za ka yi sadaka da shi to ai kana da fuska saki fuskan kawai Allah ta ile ta rubuta maka lada daga gidanka in ka fito kila kafin ka zo masallaci ka ga mutum biyar cikin far'a da sakin fuska kai musu sallama baya ga ladan sallama ga ladan sakin fuska kila wani wanda ya sadaka da naira dubu ɗaya ma bai samu wannan ladan ba kila an gane to haka za ka yi to duk wa'annan abubuwan suna kusantar da ba zuwa ga Allah to kar ka rena kai a wani hadisin ma ya ce in duk baka da wannan dama to ka kame hannunka ka cutar da kowa shi ma sadaka ce shine a baya in ba ku manta ba karatun baya baka ma fito daga gidanka ba ballantana ka shiga cikin jama'a ballantana wani ya ce ka yi giba na ballantana wani ya ce kai min ƙarya ballantana wani ya ce na ga ka kalle ni kallon banza ballantana wani ya ce ka taka min takalmi kai in ka ga ka fito kana da abin da ya fito da kai akwai abin da ya fito da kai daga gida in ko ba haka nan ba kana nan ka keɓe kanka a gida ko dai kai nazari in kana jin yin nazari kamar da nake cewa akwai lokacin da zaka ji kana da cikakken nishaɗi akwai cikakken nishaɗi to a wannan lokaci sai ka nazarin abubuwa masu zafi matsaloli na hukunce-hukuncen shari'a sai kai nazarin su saboda kana da nishadi duk abin da kai karanta zaka riki to zaka ji wata rana baka da nishadi ha sai ka dauko littattafai masu dadi akwai littattafai masu dadi in kana karanta ba ma zaka so ka tsaya ba dauko littafin irin littafin tarihi siru alamin nubala na al-imam az-zahabi kana karanta tarihin tun daga kan annabi sallallahu alaihi wasallama har ya zuwa kan zamaninsa sa kana jin tarihin waɗansu ka ji wani tarihin mai ban dariya wani tarihin mai ban takaici wani tarihin ma har da jin kunya ciki kuma tarihi da abin da ya faru tarihi ya taskace shi yana na a rubuce an rubuta shi kila ka gane sai ka karanta abu na nishaɗi kai duk in ta kai ta komo yanzu duk ba nan kake jin karantawa ba ɗauko magana jari ka karanta ai za ka ƙara da Hausa, za ka gano karin magana da, fassarorinsu. An kawo su a wani zubi wanda yake ba batsa a ciki, ba rashin kunya, ba ɗebe albarka, ire-iren waɗannan abubuwan. Kawai bari ka karanta magana jari ka iya Hausa. Ai zai amfane ka, zai amfane ka, zai baka nishaɗi. akwai darasin da yake ba hadisai fa ya dauko kawai akwai kissan annabi Sulaiman hadisi ya dauko hadisi ne ingantacce wanda annabi ya bada bayani inda annabi Sulaiman ya hukunci ga wadansu mata wanda ɗan ɗaya daga cikin ɗanta ya mutu ta je ta ɗauki ɗan wani tekala tekala tekala hadisi ne kuma yana nan gashi an kawo shi ko kuma ka ji waɗansu kalmomi dai na hikima fara koyon mulki da baki kafin ka koya a aikace sai kaga an kawo maka wani labari wanda zai baka irin wannan tunanin kaji an ce maka girman kai raunin tsiya sai a kawo maka labarin da zai baka wannan littafi ne na tarbiyya kuma cikin nishadi kila an gane batun da kyau zaka karanta shi da ninyan ka fa'idanci da irin Hausan da ke ciki da kuma irin darussan da ke ciki ko da akwai kwarakwarai akwai kwarakwarai a ciki la shak akwai kwarakwarai zaka ji an ce na gidan rantsi da gidan rawanan sarki Abdulrahman ko makamantan wannan wannan shirka ce karama gurgurdan iya ilimin su kenan Allah ya gafarta musu kai kuma yanzu kai karatu ka gane wannan kuskure ne ba za ka yi aiki da wannan ba kila kun fahimci irin waɗannan abubuwa to ire-iren waɗannan abubuwan sai ka ɗan karanta wani abu mai amfani baka fito ba ballantana wani ce ka cutar da shi to shine malik ya cewa to sai ka cika zuciyanka da wannan san Allah da duk abin da ke kusantarwa zuwa ga Allah hatta ya kharuja hawa bil kulliya min hadha al-qalb haddai san zuciya ga baki ɗaya ya rabu da wannan zuciyar taka saboda kullun yazo yana son ya tasiri zai samu san Allah ya riga ya mamaye shi zai samu adalci ya riga ya mamaye shi zai samu kai baka rera aikin alkhairi to shikenan ya zo yau ya tafi ya zo yau ya tafi har dai Allah ya taimake ka ka abin da zaka ji mallam Bakar Gumi na cewa idan ka kona san zuciyarka to a lokacin ne zaka zama waliyin Allah to in Allah ya taimake ka san zuciyarka ta kone shikenan ka zama waliyin Allah to ina ganin sai mu dakata anan jama'a insha Allah ta'ala azama ta gaba sai mu shiga abu na uku wanda zai magance maka san zuciya Allah ka azurta mu mu warke daga cututtuka na san zuciya da ke tare da mu abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ka yafi Allah ka gafarta mana kurakuran mu Allah ka ji kanmu ka ji kan magabatan mu waɗanda suka rasu Allah ka gafarta musu waɗanda muke halin rayuwa Allah ka sa mu cika da imani wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik